mai hana alheri mutadin mai shishigi muribin mai shakkan tashin kiyama ko mai shakkan ikon Allah allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar mutumin da yake hada wani Allah tare da Allah yana bauta wani Allah wa alqiyahu ku jefa shi bil azabi shadidi a cikin azaba mai tsanani قال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال مبين شيطان da aka hada shi da shi wanda yake batbar da shi din manna'il lil khair mutadin murib alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar wa alqiya fil azab shadid qala qarinuhu rabbana ma abghaytu shi yace haula yadalluna idan mutumin ya nuna ga shedarin da ya bar da shi fa ati mazaban dhiha min nir sai haza sai shi ainihin shedarin da aka hada shi rabbana ma abghaytu Allah ba ni ne na bar da shi ba ba ni ne na bar da shi ni ka iyaka na waswafi kawai ne masa yabi ne algiya fi jahannama kullu kafirin anidin manna'in lil khair mutadin muribin alladhi ja'ala ma la ilaha illa akhar fa alqiyahu fil azab shadid qala garinuhu shedanin da yake tare da shi rabbana ya ubangiji ma baraitu ba ni ne na bar da shi ba walakin kana fi dalalin bai sai dai shi da kansa ne ya zaɓi bata shi da kansa yana cikin bata mane sanki ba ni na bada shi bai ji shedani Allah tabtazimu da dayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id da shi da shaidan ɗin wannan ya faɗi wannan ya faɗi ga wanda ya ɓadda ni ni ban ɓadda shi ba ga wanda ya ɓadda ni ban ɓadda shi ba sai ubangiji ya ce la tattasimu da dai ya karku kawo mana jayayya a nan fakat qaddamtu ilaykum bil wa'id ai na riga na hada komai na gaya muku narko wanda bai bi annabi ba ga abin da zai same shi abin da ya same ku kenan na riga na gaya muku tun bai same ku ba in kun yaka zai same ku gashi kun yi ya same ku kar ku kawo jayayya anan la tahtazimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku wa'azi da gargadi a bakin manzanni a bakin malaman ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد kuna so in canja magana ta ne bayan na ce a fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'iri bayan na ce innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim na gaya muku duk wanda bai aikata aikin alheri ba irin wannan azaba za ta same shi ba ku aikata alherin ba sharri ku aikata gashi azaba ta same ku kuna son a canja magana na ne ma yi baddar ɗaura daya ni ba a canja magana ta ba ta canjuwa ba a canja ta kuma ana bi zalla mai lil abid ni kuwa mai zalunta bayi na bane in ka gana yau mutum azaba to shi ya jawo wa kansa azabar din ya sabe ni ya ki tuba ba na zalunta bawa in sa masa laifin da bai yi ba kuma ana bi zalla mai lil abid yawma yaqulu ثم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ranar lahira kenan ranar tashin kiyama kenan a ranar da ubangiji zai zartar da hukuncinsa da alkawarinsa dama ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika aljanna ta da mutane da aljannu mutanen kirki zan cika wuta ta da mutane da aljanna da mutane da aljanu mutanen banza to ga lokacin yayi yawma yaqulu jahannam halim talat wa taqulu hal min mazid ranan kenan an zuba kafirai an debo an zuba a wuta an debo an zuba sai ya tambayi jahannam halim talati kin cika sai ta ce har yin mazid ko akwai ƙari a ƙaro inda ƙari har yin mazid to ana zuba mata kafirai da fajirai tana ana tambayar da ya isa ta ce ko za a ƙaro ya isa ko za a ƙaro sai ubangiji ya tajalli a kanta haka ta har ta diga cewa ya isa ya isa ya isa ya isa
وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد أو أن اللوكة yadda su miyagu ga ƙarshensu ga lamarinsu yake to mutanen kirki kuma wa ulbati jannatu lil muttaqina masu tsoron Allah an jawo aljanna ga ta kusa da su suna ganin ta kamar za su fada suna ganin ta suna ganin abubuwa da ake ciki na alheri wuzliwar jannatu lil muttaqina an kusatar da aljanna wa masu tsoron Allah gaira ba'idin ba a nesa ba tana nan kusa da su ba a nesa ba هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ونن الجنة ما توعدون أبن أكي القوري دكوكينا مثل الجنة التي وعد المتقون أبن الله القوري دا da masu tsoron Allah kenan tilka jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya dama aljanna Allah zai gadar da ita wa masu tsoron Allah ne yasa aka kawo musu aljanna ga ta وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا وأن ما توعدون أبن داك القول دكم كنن شغال الجنة دي. لكل أواب حفيظ دكا مي تورن الله مي كوما واغا الله مي كوما دلمرين سغا الله حفيظ مي كياي دوكوكين الله abin da Allah ce ya yi abin da Allah ce ya bari ya bari awwabin mai yawan komawa ga Allah hafizin mai kiyaye dokokin Allah kowane ne ga tsoron Allah ga komawa ga Allah ga kiyaye dokokin Allah wannan Allah ya shirya masa aljanna tana jiransa من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب man khashiya rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib mai tsoron Allah mai mai da lamarinsa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah man kashiyar rahamana bin raibi wanda yake jin tsoron Allah alhali baya ganin Allah amma duk da haka yana jin tsoron Allah waje bi kalbin munibin ya zawo lahira ya zo da zuciya mai komawa ga Allah wannan shi aljanna tana jiransa ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
urkuluha bi salam zalika yawmul khulud masu waɗannan irin halaye da aka littafa sai a ce musu urkuluha bi salam ku shiga aljanna lafiya lau zalika urkuluha bi salam zalika yawmul khulud wannan ce ranar shiga aljanna na shiga har abada lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid in sun shiga aljanna duk abin da suke so yana cikin aljannan akwai ma abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba dirsuwa a zuciyar wani dan adam ba ina nan cikin aljanna lahum fiha ma yasha'una khalidin duk abin da suke marmari duk abin da suke so yana nan a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid kuma akwai ƙari kamar yadda ake jefa kafirai cikin wuta ana ce ko kin cika za a ko da ƙari ko kin cika ko da ƙari to waɗannan ma in an sa su aljanna din akwai ƙari lillazina ahsanul husna wa ziyada ƙari shine za a kai su fadan Allah su ga Allah shine ƙari ƙari ya fi ma kashin farko din domin kashin farko din halitta ne sai Allah ya ba su ganin zatinsa shine babban guri na lahira halartar fadan Allah a ga Allah sai a mance da aljanna da darinta duka saboda ganin Allah ne wa uzila wata jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'ridu bil hisab aha
وَأَنَّا قَبْلَهُمْ مِنْ رَحْمِهُ
يشتد منهم بطشا ونقبوا في البلاد هل من محيص يا رسول الله كي هقولي za mu kama maka waɗan- za mu kama maka waɗannan ƴan arna sai ka gan su a kame a gabanka mun wulakantar da su a gaban kai haƙuri wa kama halakna qawlan min qarni da yawa kafirai muka halakar da su kafirin annabi nuhu ne muka halakar da su da tufana kafirin annabi nuhu da muka halakar da su da iska da kafirin annabi a salihu wanda muka sa mala'iku suka musu ihu suka halaka da kafirin annabi Lut wanda muka juye garin su muka kibar da garin kamar yadda muka halakar da wa'ancan kafirai waɗannan ma za mu halakar da su hum washaddu minhum batishan kafiran da muka halakar masu ƙarfi ne ba irin waɗannan kafiran makka wanda idan da kyar suke haɗa soja dubu ba hamsin amma in an faɗi adawa da samudawa wato adan al'ula da adan asaniya wane magana wake maganan mutanen kafiran makka ashaddu minhum barshan sun fi su karmi sun fi su mulki sun fi su iko sun fi su makami sun fi su sojoji mun halakar da su fanaqabu fil biladi sun sun sha yawo a duniya mun ba su dama suna ta yawo a duniya a lokacin zamanin su fanaqabu fil biladi sun kai kaiwa da kawa shiga nan su fita nan amma ya aka yi da ƙarshe hannun mahis da azaban mu ta zo akwai suna da wani wurin tsira ne ba su da wani wurin tsira ba su da wani wurin kaucewa azaba ta same su إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقى السماء شهيد inna fi zalika a cikin waɗannan bayanai da waɗannan kissoshi da muke maka ya rasulullah muke wa duniya tun farkon wannan sura kawo nan ya isa wa'azi liman kana lahu qalbun wa dukkan mutumin da yake da zuciya mai lafiya awar sam'a ko ko mutumin da ya kawo hankalinsa ya kawo jinsa ya ji ana karanta alqur'ani ya halarta da hankalinsa da zuciyarsa yana jin abin da ake karantawa ya ishe shi wazi wa huwa shahidi ya zama kuma yana halarce ana karantawa ya kawo zuciyarsa ya kawo kunnansa ya kawo hankalinsa yana jin abin da ake karantawa to da ya, ya ishe ya ishe shi wazi wannan a walƙar sama huwa shahid
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب ولقد حقيقة خلقنا السماوات والأرض mun muka halicci sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu wa ma bainahuwa da abin da yake cikin tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin gwargwadon kwana shida domin lokacin ba dare ba rana ba rani ba damana balle lissafa kwanaki a gwargwadon kwanaki shida wa ma masana bin lughubin ba tare da mun ji wata gajiya ba ubangiji subhanahu wataala aikinsa ba aiki ne irin namu ba da muke runguman aiki muna bubbugawa da ƙarfi a shi wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar duk abin da Allah yake zai yi a hau kamar kyautawan ido an yi an gama in ma mu zara da shan an yi kula kun da kun yake aiki zama ko sai abu ya zama kyautawan ido ma ya yi yawa saboda haka mu muka lissan mai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu duka a cikin kwana shida wa masana min lughubin wani wata gajiya bata shafe mu don halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba wannan an yi raddi wa yahudawa masu cewa Allah ya so mu halitta ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya gama da ya gama sai ya huta ran asabar bai yi aiki ba ya huta uzu billahi su kafirai yahuda suna kamanta Allah kamar mutum kenan Allah ba aikin ƙarfi yake yau balle ya huta ba ma masana min lugo واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولا طلوع الشمس ولا
واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود فاصبر يا رسول الله كي حقوري فاصبر على ما يقولون سي كي حقوري أكن أبوبا دسكي فدا na kafirci cewa Allah ya huta ranar asabar maganar yahudawa kenan ko kuma Allah ba zai tada matattu ba maganar arnan makka kenan da sauran arna ko ko su dangana wa Allah ɗa ko su dangana wa Allah ‘ya'ya mata duk waɗannan sai ka yi haƙuri ya Rasulullah. Wasabbi bi hamdi rabbika ka yi ta tasbihi don kana ka ta tasbihi kana gode wa Ubangijinka. Qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi. Kai masa tasbihi kamun rana ta fito da kuma kamun rana ta faɗi. wannan ya nuna lazimin safe da lazimin yamma kenan amma duk da haka ubangiji bai ce dole kowa sai ya yi ba amma yana kira ne fa zabbi bi hamdi rabbika aywa alla tasbihi qabla duru'i shamsi kamun rana ta fito lazimin safe kenan wa qabla ghurubi kamun rana ta fadi lazimin la'asar kenan fa zbil adama yaqulun wa sabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub kuma yana ishara ga salloli guda biyar wa minan laili fasabbihu an yi an yi tasbihi qabla tulu'i shamsi kamar rana ta fito sallar safi kenan da lazimin safi wa qabla ghurubi sallar azhar da sallar la'asar kenan da lazimin la'asar wa minan laili fasabbihu haka kuma da dare kai masa tasbihi magariba kenan da isha'i wa idbarar sujudi da tasbihin nan da annabi ya koya mana wanda muke yi kullum bayan kowace sallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar wanda ake yi bayan kowace sallar farilla wa idbar sujud sami yau mai nadil munadi min makarin qarib ka sa kunne ka ji wasami yawmu yunadil munadi ranan da mai kira zai yi kira a tashi lokaci yayi lokacin tashin duniya ya zo a tashi ya ku kasusuwa da kuka riddige ya ku nama wanda suka kuka lallace ya gashi wanda suka kuka kuka warwatse ku tashi ku zama ku zama mutane Allah yana kira a zo ai tashi kiyama yawma yunadil munadi ranan da mai kira zai kira min makani daga wuri karibin kusa kowa yana jin kiran a kusa da shi
يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj yaushe ne ne yawma yunadil munadi min makanin qarib ce yau mai sa'una sayhada bil haq ranan da kowa zai ji tsawa israfilu ya busa kafo za a yi tsawa a yi tashi kiyama za a tashi yau mai sa'una sayhada bil haq zalika wannan rana shine yawmul khuruj ranan fitowa daga kaburbura
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
inna nahnu nuhyi wa numi wa ilayna al-masir ubangiji yana cewa mu mu ne masu rayawa mu ne masu matarwa a wanda yake da ikon rayawa ai yana da ikon wanda yake da ikon rayawa yi halitta ya raya ta ya matar da ita ai ta da halittar ba zai ba zai gagare shi ba inna nahnu nuhyi wa numi mu ne masu rayawa mu ne masu matarwa inji Allah wa ilayna al-masir makoma na gare mu
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير كما تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير yaushe ne za a yi tashin kiyaman ne yau mace shakka kudar ruwanun sira'an ranan da ƙasa da ta kekkece ga barin mutane mutane su ga fitowa kamar da kwandama su ta fitowa yau ya kurju na milil jasira'an ta annam jiradun muntashir mutane su ta fitowa da kaburburansu kamar fari yawma yakhrujuna min al-jasiraan ranar da za a fito daga kaburbura yau mai kurju na milai jasira'an yau mata tashakka kudar da wani sira'an zalika hashirun alaina yasir ranan nan ranan da za a tara jama'a kenan ranan da za a tara jama'a kenan a filin kiyama hashirun a tara jama'a wadda ta da matattun da fito da su da kaburbura da tara su a filin kiyama da yi musu hisabi wani abu ne ya sirun mai sauki a raina a gare mu in ji Allah. نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبير وذكر بالقرآن من يخاف وعيد mun muke sane da abin da kafirai suke faɗa kai haƙuri ya rasulullah kuma an tarihin bijabberin ba za ka sa su tilas su musulunta ba a'a komai na hannun Allah ba za ka sa su dole su musulunta ba fa zakkir bil qur'ani kai dai kai wa'azi da wannan alqur'ani kai wa'azi wa man ya kabo idi wanda yake jin tsoron narko in kai masa wa'azi da qur'ani in Allah ya shiryar da shi zai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'itu da'iyan wa laysa li min hidayat shay wa min shaytanu ghawiyan wa laysa li min ghawat shay ita Allah ya turo ni zo duniya ne don in shiryar da mutane amma shiryar ba ta hannuna Allah ya turo shaytan don ya zo duniya ya bar da mutane amma batarwar ba ta hannunsa komai yana hannun Allah بسم الله الرحمن الرحيم zariyati surar manzon Allah ina makka ta sauka tana farawa da haka wazzariyati zarwa Allah yana rantsuwa da iska mai ƙarfi mai sheƙewa mai sheƙewa sheƙewa falhamilati wiqra Allah yana rantsuwa da iska wanda take dauke da hadiri take dauke da ruwa mai nauyi falhamilati wiqra falmuqassimati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku wanda aka sa lamura a hannunsu suke rabawa maganan ruwa ina hannun Mika'ilu da tsire-tsire maganan yaran da za a haifa ko abubuwan da za a haifa yana wajen Israfilu maganan ilimi yana hannun Jibrilu maganan rayuka yana hannun Azra'ilu komai yana Allah ya sa hannun mala'iku amma komai baya hannunsu yana hannun Allah zariyati zarwa farhamilati yuqra faljariyati yusra iska mai gudu a hankali ko kuma jiragen ruwa masu gudu akan ruwa a hankali falmuqassimati amra masu shugabanci masu rabawa ayyuka wa masu aiki إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع abin da aka yi muku alkawari in an mutu za a tashi din nan ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى za a yi tashin kiyama wanda ya aikata alheri zai gani wanda ya aikata sharri zai gani gaskiya ne zai faru inna ma tu aru da sadiya wa inna dina sakamako da waƙin wallahi zai afko za a saka wa kowa aikinsa mai kyau in ya aikata mai kyau mai muni in ya aikata mummuna wasama'i zatil hubuk Allah ya sake rantsuwa da da sama ma'abuciyar hanyoyin taurari innakum lafi qawlin mukhtalif kafuran maka kuna da kuna daga cikin kuna cikin magana daban-daban bakin ku bai haɗu ba wani lokaci ku ce annabi mai sihiri ne wani lokaci ku ce annabi mai waka ne wani lokaci ku ce alkur'ani sihiri ne wani lokaci ku ce alkur'ani bokanci ne maganan ku bata zama ɗaya ba man ga duk wanda aka juya hankalinsa hankalinsa yakan juye ya rasa yadda zai kama kamar yadda kuke hankalinku bai kama ɗaya ba daga cikin abubuwan da kuke faɗa. Wutar al-kharrasun ashe dai kirdado kuke yi ba ku rige magana guda ɗaya ba Allah ya la'anci masu kirdado wanda ba su yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ba musulunci addini daga Allah ba Qur'ani littafi daga Allah ba masu kirdado wanda wasu samu hanya guda ɗaya sun rike ba la'ana Allah ta tabbata a kansu la'ana Allah tabbata a kan waɗanda suke kirdado ba su kama hanya gaskiya alkur'ani gaskiya annabi gaskiya musulunci gaskiya ba Allah ne na fi gabar ke sahu الذين هم في غمرة ساهون
الذين هم في غمرة ساهون kafiran makka suna cikin ɗimuwa suna cikin ɗimauta ɓacewar hankali sahuna suna rafkane ba su abin da suke faɗa ba
يسألون أيان يوم saruna ya na yau muddin sai su yi ta tambayin juna su wayan ce in an mutu za a tashi za a yi sakamako wai yaushe ne ne za a tashi yaushe ne ne za a yi sak- sakamakon amma ya sa nuna in na bai da azim Allah zai fi mukhtalifun Mhm.
يوم على النار يفتنون yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum waladin yuftanun yas'aluna suna tambayar juna su ayyana yawmuddin yaushe ne ne ranar tashin kiyaman ne yaushe ne ne ranar sakamakon ne yawmahum waladin nari yuftanun ai ranar tana zuwa ranar da za a jarraba su a kona su akan wuta a babbaka su kamar yadda makeri yake a jarraba jarraba zinariya ya ga mai kyau ce ko mara kyau ce in ya in ya kona ta a wuta
هذا الذي كنتم به تستعجلون tukazibuna ko
يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun idan ana babbaka su a wuta sai a ce musu kudan dana azabar da kuke ƙaryatawa hadha alladhi kuntum bihi tastajilun kuke cewa eh, ayyana yawmuddin ayyana yawmuddin yaushe ne za a yi tashin kiyama yaushe ne za a yi sakamakon ne zuqu fitnatakum kudan dani azabaku hadha alladhi kuntum bihi tastajilun wanda kuke gaggawan zuwan ta ita azaba إن المتقين في جنات وعيون innal muttaqina fi jannatin wa uyun lokacin da kafirai ake dandana musu azaba ana ce ku dandana azabar da kuke karyatawa ku dandana azabar da kuke neman gaggawa ta zo kuke karyata ta innal muttaqina su masu tsoron Allah kan fi jannatin wa uyun suna cikin jin daɗin su sun riga sun shiga aljanna magudana suna gudana magudanin ruwa da magudanin nono mai kyau da magudanin zuma mai kyau da gudanin magudanin giya mai daɗi suna cikin jin daɗin su a lokacin da wannan suke cikin azaba آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين sun riga sun karbi sakamakon aikinsu falar da falalan Allah ma atihum rabbum abinda ubangijinsu ya ba su da falalarsa akizina ma atihum rabbum wa qihum rabbum azabal innahum kanu qabla zalika musinin a lokacin da suke duniya ba su zo nan lahira ba suna kyautawa tsakaninsu da Allah suna kyautawa tsakaninsu da bayin Allah alisanu anta abudallah ka annaka tara muqamul ihsani ka bauta wa Allah kaman kana ganin Allah tsakaninsu da mutane kuma wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani suna kyautawa tsakaninsu da Allah suna kyautawa tsakaninsu da bayin Allah kamun su zo nan lahira
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kanu qalilan min al-layli ma yahjaun bayin Allah ne wanda in sun yi sallah ta isha'i bai isa ba daddare za su sake tashi su yi ta nafila mutane suna bacci su kun baccin da za su yi da daddare ba yawa وهم يسارعون يستغفرون wa bila sayrihum yastaghfirun suna sallan dare suna baccin su zai zama kaɗan su tashi da asuba kuma suna istighfari da asuba
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم fi wali haqqul lisa'ili wal mahrum bayan sallolin farilla da suke yi suna yin sallolin dare ba sa yawan baccin dare suna yin istighfari a cikin dukiyoyinsu kuma akwai haƙƙun malumun haƙƙi sananne na zakka da na taimako da na kyauta
وفي الأرض آيات للمؤمنين wa fil ardi ayatu lil muqinin suna ba da zakka suna ba da taimako lissa'iri wal mahrumi wanda ya motsi ya zo ya roƙe su suna bashi wanda yake zaune a gida ma bai fito ya tona wa kansa asiri ba suna kai masa sadaka har gida lissa'iri wal mahrum wa fil ardi ayatu lil muqinin ya ku jama'an duniya ku dubi ƙasa mana ku wazantu da ƙasa abubuwan da suke bayan ƙasa sun isa ayoyi ga mutane masu yaƙini cewa in an mutu za a tashi وفي أنفسهم أفلا تبصرون
ku dubi ƙasa ku dubi kanku ma kai ka dubi kanka ya ishe ka aya kai din nan kana jin labari da uwarka budurwa ce ubanka saurayi ne suna shiga ɗaki har har uwar ta yi ciki har aka haife ka kana rarrafe har ka so ma tashi har ka so ma yin wayo har ka so ma ɗaukan kaya kana gani har lokacin da kana ba da labari kan lokacin da muke yara kaza kaza lokacin da muke yara kaza kaza gashi yanzu ka zama saurayi ko kuma yanzu ka zama dattijo in an jima za ka zama tsoho wannan ai ya ishe ka aya وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم إن كدوبا كي كنك كائس آية أي روان مني أكا هدا da namiji da namace aka hada su kwana arba'in suka zama gudan jini kwana arba'in suka zama nama kwana arba'in aka yi raftan gashi da su kwana arba'in aka rafta musu nama kwana arba'in aka shiryo fitowanka kwana arba'in kwana arba'in har sau bakwai aihuwa na normal kenan kuma mu- ubangiji yana ajiye mutum yadda ya ga dama a cikin uwarsa ko shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ma a mafi kankantan zama a cikin ciki kuma wata shida kamar yadda karatunmu na baya ya fa- ya faɗa wafi an fuzi kun afada tufsiru ba za ku duba ba ne وفي السماء رزقكم وما توعدون wafi sama irisu kuma ma tu'adun in ka gama duba ƙasa ka wazantu ka dubi kanka ka wazantu ka sake daga kanka sama ka dubi sama da abin da yake sama ya wazance ka sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim وفي الأرض آيات للموقنين في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون in ka dubi sama saman nan wanda take kawo maka ruwan damana ruwan damanan nan shine abin rayuwanku ku yan adam da ku da dabbobinku wa fi sama'i rizqu wa ma tu'aduna ha kuma aljannar da aka muku alƙawari ita ma a sama take
قالوا في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Ubangiji yake ya rantse da Ubangijin sama wato ya rantse da zata cikin innahu lahaqun abin da aka faɗa duka abin da Qur'ani ya zo da shi aka faɗa aka yi bayani duka da haqqun gaskiya ne misali ma annakum tantiquna kamar yadda kuke faɗa
وما
hadith hadithu dhaifi ibrahim al-mukramin za a yi maganan salihan bayin Allah din nan da aka ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun din nan annabi ibrahim yana daga cikin shugabannin bayin Allah masu tsoron Allah za a yi kissarsa kenan har a taka hadithu dhaifi ibrahim al-mukramin ya rasulullah ina ce dai labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka Allah ya yi mana kissar waɗannan baƙi a cikin surori da dama suka zo gidan annabi Ibrahim suka yi masa albishir suka wuce gidan annabi Ludu suka gaya masa za su harakar da kafirai. A da dai ga hadisu zai bi Ibrahim al mukarrami baƙin annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim ya karrama su da da naman maraƙi naman bujumi. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون lokacin da waɗannan baƙi mala'iku suka zo cikin surar samari kyawawa suka yi masa salama ya amsa musu kawun munkaru sai dai ce sai dai ni ban san ku ba faraga ila alihi fa ja'a bi ijlin samin kamar yadda al'adarsa da ya samu baki maza maza a nemo musu nama sai ya je ya yanki bujimi ya soya ya kawo musu nama su bakin garrabahu ilayhim qala la ta'kulun ya kawo naman nan ya ajiye waɗannan baki ya ga suna kallon juna ba wanda ya mika hannu suna kallon ta ba za ku ci abincin ba ne فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم da ya ga suna suna kallon juna ba su taba abincin ba yake ba za ku ci abincin ba ne sai ya ji tsoro ya shiga zuciyarsa wannan da kila ba mutane ba ne sai suka fito ma fili suka je mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne mun zo mu yi maka albishir za mu wuce ne mu halakar da kafiran annabi lulu to matarsa sai ta yi dariya ta ji daɗi ta yi murna ta taimura sai aka ce ke kuma albishirin ki za ki aihu a lokacin ba abin da take so illa aihuwa ta shekaru ba ta aihu ba shekara wajen tamanin da wani abu ta aihu ba mijinta shekara kusan ɗari ba ta bai aihu ba amma shi gara shi ya samu ɗa ta wajen kuyangarsa wadda ta haifa masa na isma'il tsakanin annabi isma'il da annabi annabi isa ga ɗan dan ita uwar gida din shekara goma sha uku ne basharu bi gulamin har sai suka masa albishir za su samu da yace a wa ana juzun hadha balin shekha inna hadha la shay'un alidu ana juzun ina tsofe tsofe da ni a ce zan aihu ga ku mijina ga fa yadda yake ya tsoba shi ma ko a ce za mu aihu ka je a karku yi mamaki ikon Allah ikon Allah karku yi mamaki a tauji a tajabi na min amrillah rahmatullahi barakatu alaikum wa albayt inna amidu majid aka yi musu albishir aka yi za a wuce garin annabi ludu halakar da kafirai أكبرت امرأته في ذرة فسكت وجهها وقالت أجوز أقل ما تنسي تبي كنتوسو lokacin da ake musu hidiman kawo wannan kawo wannan kawo nama din fasakkar waje sai ta mari kuma tun da ce a'a wannan tsohuwar ce za ta aihu wanda ta mari kuma tun ta ta ce wannan tsohuwar ce wai za ta aihu a alidu wa ana juzun haza bali shekha inna haza da shi najib fazakkar wajen bakarar ajuzun aqim tsohuwar da bata taba haihuwa ba shine a ce yanzu an mata albishi wai za ta haihu قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال سي ملائكو suka ce mata kazaliki qala rabbuki haka ubangijinki yace mu gaya miki albishirinki za ta zaki aihu isa ga umara isa ga yaqub zaki samu ma jika mai suna yaqub ajubun hakim qala kazalika rabbuk innahu shi allah huwa shi al alim masani al hakim goni قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال سيتي فما خ- مي- مي لابارين كنت كنا منين لابارين كو أيها المرسلون يا كو وأن من زني منين لابارين كو wani babban labari ne ke tafe da ku inna ursil qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin mu ai an aiko mu ne zuwa ga miyagun mutane mutanen mu tafika a kafiran annabi ludu an aiko mu zuwa gare su ne mu je mu halakar da su linursila alaihim hijaratan min tin za mu je mu jefa musu duwatsu duwatsu irin wanda aka yi su da tabo aka kona aka gasa da su za mu halakar da su musawwamatan inda rabbika lil musrifin kowanne an masa alama kowane dutse an yi masa alama wanda za a jefa da shi inda daga Allah ubangijin kalil musrifin ga waɗannan mutane masu zubar da mani a banza masu ɓanna masu zubar da mani a cikin duburan mazaje فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فواجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا سيمك فتد من كان فيها من المؤمنين لوكة هلكروا لتزو da suka zo su mala'ikun a cikin surar samari sai matarsa ta ba da alama an yi baki maza maza ku zo an yi baki samari ku zo an yi baki kyawawa sai suka zo suka tadda baki kyawawa ɗin ko samari sai annabi lutu ya ce da Allah kar ku kunyata ni kar ku kunyata ni a baki na kar ku kunyata ni sai suka yi ya- ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk kai hakuri kar ka kar ka hana su mu fa manzanni ne daga Allah ubangi kar ka hana su ka bar mu da su ka gani sai suka huhure idon su sai suka zama kafi tukuna aka fara da waɗannan inna rusul lan yasilu ilayk fadri bi alika bi yawmin min al-layl muna baka shawara in dare yayi ka yi tafiya kai da waɗanda suka yi imani da kai za mu halakar da su da asuba har asuba har asuba suka ce alai da su bai gari asuba ba nisa ne asuba ai ba nisa ai asuba ne ba nisa kai dai in dare yayi za ka fita ka bar garin nan domin garin za mu kicciɓo garin ne mu kai sama mu biyo mu kibar da shi cikin wuta saboda haka da kai da wanda suka yi imani da kai duk ku fita ku bar garin amma mu gaya maka matarka tana daga cikin wanda za su halaka fa'ir bi alika bi din min al-layl wa tabi adbaran wa la tunkum ad illa ra'atak innahu musiba ma asabahum innahu yadu musiba wa laysa su bi qarib فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ووجدنا فيها غير بيت من المسلمين sai muka fidda dukkan wanda yake mai imani a garin ya bar garin saboda za za a kife garin ne a wuta kuma wajen na fiyan gairar baitin minal musulmin ba ma waɗansu karkai tsammanin ko ko waɗansu jama'a musulmi ne ai gida ɗaya ne kawai ma na musulmi a cikin garin وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا سي muka bar wannan garin ayatan ya zama abun mamaki abun izina lillazina yakhafuna ga waɗanda suke jin tsoron al'azab al'alima azaba mai radadi har yanzu wurin in an biyo ta wurin daga in an wuce madina za a tafi ƙasar sham za a tadda garin za a tadda rami ina wari saboda ya zama aya ga kowa da kowa garin su annabi ludu din wata ran ayatan lillazina yakhafuna mun bar garin ya zama aya ga mutanen da suke jin tsoron azaba al'alima mai radadi وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي آية أكوي أبو ماماكي أبو إذنة ومutanen da suke jin tsoron azaba mai radadi a cikin sha'anin Musa idar sallahu ila fir'auna lokacin da muka aike shi wajen fir'auna bi sulbanin mubin da hujja bayyananniya daga bayan shekara arba'in muka halakar da shi tare da ƙarfinsa duka wannan mai ishi aya فتولي بركنه وقال ساهر أو مجنون تمكا يكي موسى وجن فرعون أكي دوب والجايية cewa wane ne ya aiko ake wai ubangijin talikai ne ya aiko waye ubangijin talikai aka yi ta jayayya dai bayan bayan jayayya ya kace wai Musa yana da hauka wai sahirun majnunun sahirun ko mai sihiri ne ko mai hauka ne فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ميك فاروا da fir'auna ya ƙaryata Musa bai faru ba aka zina Allah sai ce muka kama shi wa junudahu da rundunarsa duka muka kama su fa nabaznahum sai muka jiwa da su fil yammi a cikin ruwa wa huwa mulim yana nan abin zargi shi fir'auna alhamdulillah na'am Kwemi? Bismillah fari. To. Ya karbi dariƙa, amma abin da yake lazimi da zikirin juma baya yin wazifa ko? ai ayyukan ɗariƙan guda uku ne lazimi shine babba wanda ake yin sa safe da yamma wazkur zima rabbika bukratan wa asila mai bin sa kuma shine wazifa wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna mai bin sa kuma sai zikirin juma'a wanda ake ranar juma'a kusan faduwar rana dinan guda uku nan su ne ɗariƙa tijaniya dole ne ba a raba su dole kai lazimi safe da yamma dole kai wazifa amma cikin jama'a lazimi kowa shi kadai yake yin abin sa wasu kun rabbaka fi nafsika da darru'an wa khifatan wa dunal jari min alqawli bil mudwi wal asali wa la takum min ghafilin dole kai lazimi dole kai wazifa dole kai zikirin juma'a in ka karbi dariƙar
Thank you.
wato mun ne bai karbi rigar tijaniya ba amma yakan zo inda suke wazifa yana zama yana yin wazifa tare da su ko yakan zo ce shi zai bude wazifa na'am yana zuwa nan wurin to zai ce shi zai bude wazifa shi shi zai bude wazifa na yana gani ya kamar ya fi wanda aka wannan mukaddamin ilimi a to ai bai karbi da riga ba kuma ba shi da izini na mai wannan shi wanda ya rena din yana da- ya karbi da riga yana da izini ai wanda baya baya cikin da riga yaushe zai bude wazifa
a mai dogara na wurin da magana cewa yana sa mishi bayani a kan tarbiyya da kuma hakika da da fana'i da jazba
wato waɗannan abubuwa ne wanda ba su shafe shi shi mai tambayan abun bai shafe shi ba wato ainihin sai mutum ya shiga dariƙa ne yake nema a bashi azkaru ya tarbiyya to in an bashi azkaru ya yi tarbiyya a cikin tarbiyyar ne ake samun ko wani abu mai suna jazba ko fana'i ko wani abu sai an yi a cikin tarbiyya ake samun sa wanda bai abu ne wanda yake ba za a san ba za a san shi ba sai an yi shi mutum zai ji daɗin mulki bai zama mai mulki ba ya yi aboki mai mulki ne su sha daɗin su cikin mulki amma shi ba mai mulki ba ne mutum zai ji daɗin kuɗi shi ba mai kuɗi ba ne amma sha'anin ma'arifa ba za ka ji daɗin ta ba sai ka yi ta sai wanda ya tarbiyya ne ya san meye tarbiyya meye jazba meye fana'i meye baƙa'i meye sai mutum ya ya ya ya zama haka tukuna wanda yake son haka ya ba da kansa a ba shi azkaru ya yi tarbiyya kuma a yi masa alkawari ya alkawari ba zai tona asirin hadara asirin rububiya ba masu yi mata yi duk an jaddada musu abin da ya kanan su na shehu tijjani Allah ya mana gabara Allah ya ji gamu Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen da malaman mu da malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah saukar da albarka Najeriya Allah kore bala'i a Najeriya Allah za mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah biya musu bukata Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga musu maza da mata rayuwa da matattu بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناس والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره في الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين